الحمد لله الذي خلق فأتقن وصور فأحسن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شرع فأحكم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله امتثل وعلم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتدى وأسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فالله عز وجل خلق الناس في أحسن تقويم وندبهم إلى ألا يشوهوا هذه الصورة بما يقبحها وأن يحافظوا على ما يستمر به حسنها كما قال الله تعالى وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير وقال تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك وقال أيضا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم فشخصية المسلم شخصية متميزة في مظهرها ومخبرها فالمسلم متمسك بالإسلام عقيدة وخلقا وتعاملا وعباده أيها المسلمون ومن المزايا التي جاء بها ديننا الحنيف خصال الفطرة لأن فائلها يتصف بالفطرة الله التي فطر الناس عليها وحث عليها واستحبها لهم ليكونوا على أكمل الصفات وأشرفها وليكونوا على أجمل هيئة وأحسن خلقة وهي السنة القديمة التي اختارها الله للأنبياء واتفقت عليه الشرائع روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الشاك وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء قال مصعب يعني أحد الرواد ونسيت العاشر رواه مسلم قال النووي رحمه الله قال القاضي إياب ولألها الختان المذكور مع الخمس وهو الأولى عباد الله فعلى المسلم أن يتعاهد هذه السنن لأن في المحافظة عليها محافظة على المروءة وعلى التآلف لأن الإنسان إذا بدا في الهيئة الجميلة كان عدعا لإقبال النفوس إليه فيقبل, فيقبل قوله ويحمد رأيه والعكس بالعكس قال ابن حجر رحمه الله يتعلق بهذه الخصال فوائد دينية ودنيوية منها تحسين الهيئة وتنظيف البدن والاحتياط للطهارة ومخالفة الكفار وامتثال أمر الشارع اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادك أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم lalle godiya ta tabbata ga Allah shi ne wanda ya halitta kuma ya ƙure matuƙa gurin kyautata halittansa shi ne suranta ɗan adam da sauran halittu kuma ya kyautata suran halittan ɗan adam ina shi da babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya shi ne shar'anta shari'o'i kuma ya kyautata su ina shaida lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bawan allah ne ko manzansa ne zababban allah ne ko majidadinsa ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine farkon wanda ya fara kwatanta dokoki da umarnin allah kuma ya ilmantar da al'umma waɗannan hukunce-hukunce tsira da amincin allah su tabbata gare shi da mutanen gidansa da sauran sahabbansa da duk wanda ya bibiyi tadansu da ɗabi'unsu kuma ya miƙa wuya ga dokokin Allah da kuma shirya manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama babu shakka mafi daɗin zance dai shine maganan Allah mafi alkhairin shari'a ita ce shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mafi sharrin al'amari sune fararrunta kuma duk wani fararren al'amari bid'a ne bid'a kuwa bata ce kowace bata tana cikin wuta baya ka ya'yan uwana musulmi a wannan juma'a mai albarka yau muna biyu ga watan rabi'ul akhir hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na da shekara 1444 a kidan miladiya yau 28 ga watan goma shekara ta 2022 wannan khutba za ta magana ne akan khisalul fitara ma'anar khisalul fitara ta doda na addini ɗabi'u wanda al'ummomi tun daga annabin farko har ya zuwa annabin ƙarshe Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta musu a matsayin bauta waɗannan tadodu suna daga cikin sunnoni to su ne ake kira khisalul fitara ko dai ka ce musu tadodi na addini ko ka ce ɗabi'u na annabawan Allah gabaki ɗaya ko kuma ka ce ɗabi'u na sunnonin ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallama da sauran annabawa babu shakka Allah subhanahu wa ta'ala ya yi halitta ya halicci mutum a cikin mafi kyawun halitta sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta mutum kada ya kuskura ya yi wani abu da zai ɓata wannan ginin halittar da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi shi domin shi ma ba shi da wani zaɓi cikin irin yadda ya ga halittansa da yadda ka ga kanka da idanka da hannunka da bakinka da tunaninka duk Allah subhanahu wata'ala shi ne ya gina su to Allah ya yi hani a kan mutum ya yi wani abu kuma wanda zai gurɓata ko ya lalata ko ya aibanta wannan halitta da Allah subhanahu wata'ala ya yi masa kuma Allah ya yi umarni da a kiyaye wannan kyan da ya yi makiran halittan ɗan adam har wannan kyan ya wanzu har ya zuwa ɗan adam ya koma zuwa ga Allah kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa wasawwarakum fa ahsana suwarakum Allah shine ya kera halittan ku kuma ya kyautata kiran halittan ku wa ilaihi masir kuma makoman ku yana ga Allah wato ana son ku tafi akan wannan kyan na halitta har ya zuwa lokacin da za ku sadu da Allah subhanahu wataala a wata aya Allah subhanahu wataala yana cewa ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim ya kai mutum menene ya ruɗe ka har ka manta da mahalicinka Allah ka ƙibin dokokinsa Allah zai halakaka wanda shi ne ya halicce ka fasawaka ya daidaita ka fa'adalaka kuma ainihin ya ƙera ka mafi kyan ƙera fi ayi suratin masha rakabak duk irin yadda ya ga dama subhanahu wata'ala haka nan zai ƙera ka a wata aya Allah subhanahu wata'ala yana cewa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim haqiqa mun halicci mutum a cikin mafi kyawun ginin halitta da wannan sai ya tabbata cewa gangan jikin musulmi gangan jiki ne fa na daban a irin yadda yake bayyana da irin yadda ma yake ɓoyuwa wato gangan jikin musulmi a zahiri gangan jiki ne na daban bai daidai da dabbobi ba bai daidai da kafirai da sauran maguzawa ba to haka nan ma ɓoyen musulmi akwai ingantacciyar aƙida da ainihin wato kiyaye kaunan annabi sallallahu alaihi wa sallama da nufin kwaikwayonsa a cikin zuciyar kowane musulmi wanda wannan kuma ya bambanta tsakankanin shi da kafirai da sauran waɗanda ba suna kan tafarki madaidaici ba da haka musulmi a har kullum shi yakan riko da musulunci a cikin aƙida a cikin ɗabi'a a cikin mu'amala a cikin ibada shi baya bambancewa ya ce to zan yi riko da musulunci a cikin aƙida amma a cikin mu'amala sai abin da na ga dama ko ya ce zan yi riko da musulunci a cikin mu'amala amma a cikin aƙida sai abin da na ga dama duk wanda ya wannan to bai kama tafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba da aƙida da ɗabi'a da ibada da mu'amala ne yau da kullum musulmin kirki duk yakan tattara su ne ya kwaikwayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a ciki to yana daga cikin tadoda wanda wannan addini namu na musulunci ya zo da shi masu kyau tadoda na khisalul fitra wato waɗannan tadoda na addini ko kuma tadoda na sunnan annabi sallallahu alaihi wasallama wanda suka yi tarayya da sauran annabawa an kira ta wato khisalil fitara saboda duk wanda ya sifanto da ita to ya kwaikwayi irin yadda Allah subhanahu wataala ya gina halittar dan adam kuma ya zaburar da gangan jikin dan adam ta kasance idan sun yi hakan kuma sai ya kasance ginin halitta sai ya zama mai kyau sai ya zama fi daraja sai mutum ya fito cikin kyakkyawan kama da yanayi mai ban sha'awa kuma sunna ce dai da daddiya wacce annabawan Allah ga baki ɗaya sun yi ittifaki a kanta hakanan shari'o'in Allah subhanahu wata'ala ta ginu a kanta nana Aisha matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama uwar mummunai ta ruwaito hadisi take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ga waɗansu abubuwa guda goma suna daga cikin tadoda na addini suna daga cikin shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ce qassu sharif wato ainihin datsi gashin baki wannan yana daga cikin tada na addinin musulunci sunnan annabawan Allah salawatullahi wasalamu alaihi wa ifa'ul lihiya da kuma cika gemu ba tare da an rika yin mishi kwaskwarima ba ba tare da wato an rika aske shi ba hakanan aswaki shi ma yana daga cikin tadan annabawan Allah salawatullahi wasalamu alaihi hakanan kuma shaƙa ruwa a wurin alula shi ma yana daga cikin shiriyan annabawan Allah salawatullahi wasalamu alaihi hakanan ma ƙasul alfar yanke ƙumba shi ma yana daga cikin tadodin annabawan Allah salawatullahi wasalamu alaihi hakanan ƙasul baraji da kuma wanke wato duk wata gaba wacce take iya tara datti albarajin asalinsa ana nufin wato wannan guru-guru da ke kan 'yan yatsun mutum amma malamai suka ce abin da ake nufi shine duk wata gaba da tana iya ɓoye datti tana iya dawwamar da datti wanda za ta cutar da ɗan adam to wanke ta ita ma yana daga cikin sunoni manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kamar irin su kunni irin ramin kunni gefen kunni irin su hanci irin su hammatan mutum irin su matse matsinsa irin su bayan gwiwansa ko ta gaban ma ko ta baya irin su tsakankanin yatsansa duka waɗannan ana iya kiransu albarajin to wanke su da kyau da tsaftace su yana daga cikin shirya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan ma wa natful ibti da kuma ainihin datse ko aski gashin hammata ita ma tana daga cikin shirya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan halqul ana aske gashin mara ita ma shirya ce daga cikin shirya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tada ne na addini kuma sunan annabawa ne wanti qasil ma da kama ruwa a listin ja'u kenan wato zuwa mutum ya kama ruwa ya amfani da ruwa ya gusar da najasan da ta fito daga jikinsa ko ya amfani da hoge ko ya amfani da toilet paper duk yana daga cikin shirye manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai shi mai ruwato hadisin mus'ab sai yake cewa amma na mance na goma nan ya lissafa guda tara sai ya ce na mance na goma al'imamu nawawi da ya zo yana sharhin wannan hadithi sai ce akwai wanne goman da shi mus'ab ya manta alkhitanu kaciya ne saboda a wani hadithin manzan Allah ce abubuwa guda biyar suna daga cikin alfitara sai manzan Allah ya kawo abu na farko shine alkhitan yin kaciya sai kuma ya kawo sauran guda hudun wanda duk kuma suna cikin waɗannan to shine sai al'imamu nawawi ke cewa alƙadi iyab yana cewa akwai yiwuwan na goman da shi wancan tabi'i ya manta to alkhitanu ne kaciya to malamai kamar yadda suke bayani sun ɗauki duka waɗannan abubuwa sun yi sharhi a kansu suka ɗauki abin da ke da alaƙa da wato gashin baki da yanke ƙumbuna da gashin hammata da kuma gashin mara suka ce waɗannan abubuwa guda hudun nan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya kwaɗaitar da ko ya yi umarni akan cewa kada wanda ya bari ya wuce kwana arba'in biyu ba kamar yadda ya zo a cikin hadisin anas radiyallahu ta'ala anhu yake cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya zaɓen mana kwanaki arba'in kada wanda kwana arba'in suka shigo suka wuce bai yanke waɗannan abubuwa guda hudu ba malamai suka ce wannan a matsayin wajibi ko kuma a matsayin mustahabi amma yadda matsalan take shine duk lokacin da ƙumbanka ya tsawo ko duk lokacin da gashin hammatan mutum ya yi yawa ko gashin maransa ko gashin bakinsa in ya tsawo to ya waje ba mutum ya aski sawa'un wannan ko da a cikin sati ɗaya ne kuwa a ce a cikin sati ɗaya sai ya kasance ƙumbanin mutum su zaro-zaro to wajibi ne aski ko kuma gashin bakinsa ko gashin hammata ko gashin mara ko cikin sati ɗaya ne ko biyu mutane sun sha bamban wani na iya samun lokaci mai tsawo wannan wani kuma ba zai iya samun lokaci mai tsawo ba to duk dai lokacin da suka zama sun yi tsawo to wajibi ne musulmi ya aske shi idan kuma aka yi dace da mutumin da yake shi kumban shi bai fitowa yakan daɗan gaske bai fito ba yakan daɗe yakan ma iya wata biyu bai fito ba to sai wancan hadisi na ana sai ta so ya aiki to duk dai halin da ake ciki kaka kai kwana 40 baka aske ba kar ka kai kwana 40 baka aske ba to haka nan dai malamai suka yi bayani akan wannan domin waɗannan abubuwa baya ga kasancewansu addini ne idan ka yi su to kuma barinsu yana cutar da gangan jikin ɗan adam kuma yana cutar da masu mu'amala da kai idan mutum ya bar gashin bakinsa kaga dai idan ya shan abin sha zai sha ya baka kenan gashin bakin shi sai ya shiga cikin abin da zai sha tukuna sannan sai ya miƙo maka mutum mai tsagina gini ma idan ya ga wannan zai kwarara amai a ce wani zai sha wani abu sai ya sha gashin bakin shi ya shiga cikin abin sannan sai ya miƙo maka kai za ka sha? ai ba za ka sha ba kaga wannan zai cutar da abokin mu'amalanka kuma ko da mu'amala mutum zai yi da iyalinsu ta hanyar sumbanta wannan akwai cutarwa a ciki akwai cutarwa a ciki zai cutar da gangan jikinsa kuma zai cutar da waninsa to haka nan ma gashin mara haka nan ma gashin hammata har shi ne sai ka ji ana ce maka wani yana warin warin maza haka ake faɗi ko da ke ko matan ma suna warin su ma irin wannan ɗin ba maza kaɗai ba ne sai ka ji an ce wani yana warin maza wato ya bar gashin hammatansa yayi yawa bai aski ba kuma ya guri a rufe ya shiga rana ya yi gumi sai ka ji mutum yana wari in ya shigo cikin jama'a sai ka ga ana ma'amalar shi akan tilas to kaga wannan bai daidai ba mutum mai mutunci mai kima bai kamata ya walakantar da kanshi haka nan ba to haka ne shi ma gashin mara haka yake cutarwa yana cutar da mai gashin musamman ce dai mace tana tara cututtuka saboda guri ne ko da yaushe a rufe kuma ana zuba mishi ruwa da haka cututtuka abinda suke kiran shi infection din nan za su yi ta taruwan mata daga ƙarshe kuma su rika koma cikin tsaraicinta su cutar da ita su cutar da mijinta har 'ya'yan da za ta haifa ma suna iya cutar da su saboda irin wannan bakar kazantan da ya fada ma ɗaiɗaikun mu to abin da yake sunna shine mutum ya amfani da dama ya rika aske waɗannan wato ainihin abubuwa guda hudu da ƙumbuna za ga wani ƙumban shi kamar yadda hausa suke cewa kamar na mai cin kari wai musulmi kawai ya samu lokaci cikin sati ɗaya ya aske ƙumba ko kwana goma sai ka ga wani ƙumban shi ganin ya zaro zaro gurin ban al'ajabi mutum bai damu da kyautata halittar shi da Allah ya yi ba ka sai reza ko ka sai nalkwata ko ko masu gyaran ƙumba in ka samu dai wanda suke yi akan tsari na zamani saboda cututtuka da suka mamaye al'umma za ga suna kona abin ana da spirit ana sawa ire-iren waɗannan abubuwan ka ba da hannunka a gyara maka ka fito mutum sosai ka fito mai kima mai mutunci ba ka fito mutum amma ga kanan da kumbunan ka zaro-zaro ga yi nan duk da ya cika kumban abin magunin ban kyama gunin ban kunya idan mutum ya je yana cin abinci da hannu ka ga mutum yana ci waɗannan baƙaƙen kumbanan nasu suna shiga cikin abinci ya za a yi mai hankali ya ci abinci da kai to ire-iren waɗannan kula da su yana daga cikin wato ainihin shari'ar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama to haka nan kuma al'amarin gemu yana daga cikin tadan annabawan Allah ga baki ɗayansu shi yasa za ka yi mamaki inda bahaushe ya samo cewa aji gemu rashin kunya ne wannan la shakka yana daga cikin maguzanci ne za ka ji jinsin bahaushe idan ya ga wani matashi ya bar gemu sai ya ce wai ba shi da kunya ah to wane ne mare kunya matashin nan dai ba shi ya fito da gashin nan ba Allah mahalicin shi ya fito mishi da gashin a cikin jikinsa kuma ba nan ne kadai kiyaye gashi ba maran shi na da gashi hammatan shi na da gashi to duk iya waɗannan ba su zama rashin kunya ba sai barin gemu kwaikwayon manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to barin gemu ba rashin kunya bane sunnan manzan Allah ce sallallahu alaihi wasallam wanda ya ƙara kidanya barin gemu a matsayin rashin kunya ban jin zai dawoma a cikin musulunci sai dai shi in bakin jahili ne bai san hukuncin ba amma wallahi ba rashin kunya ba ne sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana daga cikin maguzancin jinsin bahaushe da ya gado ta daga maguzawa na baya ka barge mu ƴaƴanka ma su barge mu shirin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har shi yasa malamai da suke bayani kamar Jamaluddin Al-Qasimi a cikin tafsirinsa da yake magana ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa' Allah ya fifita jinsin maza akan jinsin mata ya ce barin gemu gemu ga namiji yana daga cikin abin da Allah ya fifita jinsin namiji akan jinsin mace amma ya kasance matanka ba gemu ba haɓa ba saje ba gemu kai ma ba saje ba gemu to wane ne mai gidan kenan wane ne mai gidan a tada na duniya sai aka nuna cewa barin gemu ya tsananin addini barin gemu ya tsananin addini a daidai lokacin da yake kowane fitsararre yana fitsarin shi wata ta sanya siket wani ya sa babana balaga wani ya sa ɗan diras ga yana idan ana irin olympic ɗin nan ko ana yan dambe ko yan boxing kowa duk ga sanar da fanti suke zuwa fa da ƙananan abubuwa fa namiji amma ba wanda ya ƙida ya cewa tsananin addinin kiristanci ko addinin maguzanci amma yanzu wai musulmi ya bar gemu wai yanzu ya yi tsananin addini kenan kai kuma kana gudun kar a ce ka fai tsananin addini shikenan zaka je ka kwashi to idan da Allah ya ce gobe kiyama kawai da habanka zai maka hisabi in habanka ya kubuta ka shiga aljanna in bai kubuta ba kuma ka kwaci kanka to kenan gashi yanzu ka aske gemu ga baki daya to kaga kana ji kana gani fa aljanna fa za ta iya maka wahala saboda baka san kofofin shiga aljanna a wurin Allah suna da yawa abinda kake tsammanin akwai yiwon Allah ce ba akan shi zai maka hisabi ba wannan ya zo a cikin magabatan mu da yawa wani an ce yana ta fatan ya mutu yana sallah yana ta fatan ya mutu yana sallah sai Allah ya sa ya mutu yana sallah ba bukatan shi ta biya ba kenan sai ɗaya daga cikin ɗaliban shi suka yi mafarki da shi ya ce Allah gafata malin yaya ya ce ai Allah subhanahu wata'ala ya yi mun rahama amma ba da sallah nan ba ba mutuwa cikin sallah ba saboda ruwa da na taɓa shayar da wata dabba mutuwa da ya yi a cikin sallan ba da shi Allah ya hisabin ba bai ba shi aljanna ta sanadiyan wannan ba ta sanadiyan ya shayar da dabba ruwa kuma a nan mun karanta hadisin karuwan nan da ta shayar da kare ruwa Allah ya ba ta aljanna kuma ba a ce ta daina karuwanci ba da haka baka san ina ne kofan aljannan ka take ba kila akan haɓanka ne Allah subhanahu wataala zai maka hisabi ka shiga aljanna to kai ka astige mu kuma in an tashi magana ka ce mu ne masoya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina alaman soyayya gangan jikinka ya zama gangan jikin masoyinka iri daya yanzu yan kwallo da suke son yan abokansu yan kwallo ba ka ganin suna aski na rashin mutunci irin na kafirai kaga wannan tun a duniya sun kwaikwayi juna kuma gobe kiyama suna tari almar'u ma'aman ahabba ya sa rigan dan kwallo kaga wani ya zazzago da wandon shi wai yana kwaikwayon wani kafiri dan kwallo to kaga tun a duniya kai ba sai an ce maka wani masoyin wani bai to kai masoyin annabi ne eh to ina gemunka ko kirista ka san sun yadda annabi isa yana da gemu a zane da suke zazzana baki saboda kar ka rika mu'amala da mutane suna jin warin bakinka Allah ana mu'amalar shi akan tilas ne wannan na daga cikin ɗabi'u masu wahalan a gaya maka a ce maka malam duk Allah ka kula bakinka yana dan abin nan yana da wahala yana da nauyi to tun da yana da nauyi kai sai kai kan da garki tun kafin a kai gaban da zaka zo kana magana da mutum yana dan kakkai da kai yana na gane na gane ai shikenan shikenan ya isa to kai makan ka qiyamul layl ka rika yin asuwaki kuma asuwakin nan a zance mafi inganci ko kana azumi ma kana iya yin asuwakin nan da ɗanye ko da busasshe kamar yadda ya tabbata a cikin shirin annabi sallallahu alaihi wa sallam ka tsaftace bakinka ko kai buroshi da makilin ka ɗauka ka goge bakinka duk irin waɗannan abubuwan da suke mammakalewa tsakankanin haƙora musamman in ka ci abinci da daddare ka kwanta bacci sai ka yi burosh ko sai ka yi aswaki malamai suka ce yin aswaki mustahabi ne a kowane lokaci amma akwai lokacin da ya fi ƙarfi wanda a nan ne hadisai suka fi tabbata na farko dai lokacin da mutum ya tashi daga bacci kar ka zo masallaci da asubahi kana buɗe baki kila kana nafila wani yana jin warin bakin ka yana kakau da kai kar ka cutar da uwanka musulmi sai ka rasa ladan rak'atul fajr ma ga baki daya sannan da lokacin da zaka yi alola da lokacin da zaka yi sallah da lokacin da zaka shiga gida da lokacin da ka ji bakinka ya ɗanyi bashi haka da lokacin da za ka karanta alƙur'ani da lokacin da za ka fita daga gida to waɗannan lokutan lokutan da aka fi tsananta so ke nan lalle ka yi asuwaki amma kar ka yadda karka mu'amala da mutane ana jin warin bakinka kar ka yadda har akwai wani ɗan turare shi na baki ne kawai za ka ga ana fiffesa shi a baki kamar wani turare ne kawai ka fiffesa shi a baki bakinka sai ta ƙanshi in bakin ka na wari dan dabino wannan ka samu in ka gutsa kadan kadan dan tattauna ka sai ka ji bakin warin ya tafi dan cingama wannan dan chocolate ta kadan sa a baki musamman in zaka shiga cikin jama'a kakka yadda kana mu'amala da mutane ana jin warin bakin ka a wannan za ga maza da yawa suna haƙuri da matayensu mata da yawa suna haƙuri da mazajensu musamman da daddare Allah ka shirya da mu sai al'amarin shaƙarwa dama wannan a cikin alola wajibi ne duk da kasance a cikin karatunmu na kurkusa a malikiya ana cewa sunna ce ba sunna wai wanda idan ka bata ba kome in ka bar shi a karuwa wala baka da alula wajiba ce daga cikin wajiban alula musamman kasancewa yana cikin kuma fuska ga baki daya kuma Allah ya umarni da wanke fuska to baki na daga cikin fuska da haka wajibi ne ka shaka ruwa abin nan hancinka nake nufi wajibi ne ka shaka ruwa a hancinka kuma ka fyace shi to sannan kamar yadda muka bayani can albarajin shine waɗannan kusurwoyi da ke cikin jikin mutum wanda suna iya tattara datti su hammata su tsakankanin yatsu su buru-buru da ke jikin mutum cikin kunnen mutum za ga mutum haka idan aka je wanke mishi kunni sai ga ana fito da datti mai yawa to irin wannan saƙon da ke cikin kunninka ka tabbatar da kana da ɗan abu da kake sassawa ka goggoge ka goggoge ka goggoge kar ka yadda kunninka ya zauna da datti ɗaya na daga cikin shirin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam har alhafiz ibn hajar yake cewa waɗannan abubuwa idan ka kula da su akwai fa'idoji na addini akwai fa'idoji kuma na rayuwa daga ciki dai aƙalla in ka kiyaye waɗannan abubuwan gangan jikinka zai zama nagartaccen gangan jiki mai kyau zai kuma kasance wato ka saba makafirai ka kwaikwayi umarnin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sannan kuma ka ba da tsafta da tsarkin da shari'a ta umarce ka to yana da kyau dai mu kula da waɗannan abubuwa da fatan Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu mu kiyaye su ya Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya marasa lafiya daga cikin musulmi Allah ka yi mana gudunmuwar lafiya masu lafiya kuma Allah ka ƙara mana lafiya Allah ka sa lafiya ta amfani mu duniya da lahira ya Allah abin da ya fi ƙarfin mu Allah ka iya mana abin da muke iyawa kuma Allah ka taimake mu Allah ka tsare mu ka tsare mana imani Allah ka shiryatar da mu ka shiryatar da zauren da ka ba mu ya Allah ka yayi mana dukkan kunci da wahala da talauci da kakanikayi ya Allah ka raba mu da yunwa ya Allah ka raba mu da fatara da miyata ya Allah abin da ya dame mu a wannan ƙasa Allah ka ɗaukake mana ya Allah ka gafarta kurakuran mu Allah ka yafa laifuffukan mu Allah ka ɗaukaka darajojin mu ya Allah shugabannin mu Allah ka yi musu jagora Allah ka kama hannayen su zuwa ga dukkan alkhairi ya Allah subhanahu wata'ala ka azurta mu da yin musna a tafarkin sunna ya Allah muna roƙonka amfanin gonar mu Allah ka sanya masa albarka Allah ka sanya masa albarka kasuwannin mu Allah ka yi masa albarka mudin mu da ababen awon mu Allah ka yi musu albarka matasan mu Allah ka shiritar mana da su ƴan matan mu Allah ka kintsa mana su dattawan mu Allah ka ƙara musu albarka kananan yaran mu Allah ka tarbiyantar mana mazan mu da matan mu Allah ka dora mu akan daidai ya Allah ka ciyar da mu daga yunwa ka amintar da mu daga tsoro Allah idan mutum mu ta zo Allah ka sa mu cika da imani waɗanda suka mutu daga cikin mu Allah ka gafarta musu idan mutum mu ta zo Allah ka sa mu cika da imani ya Allah da iyayen mu da malaman mu da shugabannin mu masu adalci Allah kai musu muwafaka Allah ka gafarta wanda suka riga mu mu kuma idan mutum mu ta zo Allah ka sa mu cika da imani a ranar tashin alkiyama ka tada mu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا سمعنا ينادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصلى الله وبارك على نبينا الكريم فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك